الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات وسلامه على عبده ونبيه ورسوله سيدنا مولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين لمنهاج إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم ‘yan uwa masu girma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu yanda aka faɗa cewa irin wannan daren wato duk daren alhamis wato ranar laraba da daddare kenan za a ringa bin littafin nan wanda a can a baya an fara shi kusan shekaru goma ko goma sha ma da suka wuce amma ba a samu ci gaba da yi ba wanda la'alla da a ce an ci gaba da yanzu insha Allah ta'ala an kai ƙarshensa amma kuma ba a ci gaba ba to amma yanzu Allah da muna roƙon Allah yadda za a fara ya zamo mun fara shi cikin taimakon Allah ya ganar da mu ya fahimtar da mu kuma ya ba mu ɗorewa kada a sami yankewa irin wadda aka samu a baya a dacen la'alla an yi wajen baiti 300 ko sama da haka ma a ciki to amma yake ganin ko mu koma daga farko a fara daga farko saboda la'alla bin wancan ɗin ma da aka yi yana da wuya ba a ɗauka da yawa kamar irin yadda yanzu ake ɗauka ba ko? illa iyaka a wancan yadda aka yi an yi shi a hankali har ma akan karanta gaba ɗaya da sauransu to amma wannan yin da za a yi yi ne na a gurguje shi yasa kamar karatu ne na zuku cewa bara dai a yi a sauki in ya so kuma daga baya abinda Allah ya hore to a dawo shi dai wannan wake na baharul muhit shehu abdullahi dan fodiyo dan uwan shehu usman dan fodiyo shi ya wake wanda a ciki ya wake littafin jalaluddin suyudi jam'ul jawami da kuma sharhinsa wato hamul hawami ya wake sa a baiti dubu hudu da ɗari biyu da wani abu wanda wannan littafin sai zamo wani gagarumin littafi kafin show abdullahi dan fodiyo da bayan show abdullahi dan fodiyo an sami yan tsiraru daga malamai da suka wake wannan littafin na jalaluddin suyuri kamar yadda in an bincika wa farasa ta littattafai ko tarihin littattafai da za a ga irin wannan to amma a gaskiya a iya cewa shi wannan waken na show abdullahi dan fodiyo kamar ɗaya ne tarkar da goma wato kamar ya dama da yawa daga cikin wanda suka yi kokarin haka saboda irin ilimin da Allah ya bashi da himmar da Allah ya bashi kuma zamowar wannan littafin yana cikin littattafan da ya su ko ya ga masu a wajen ƙarshen rayuwarsa yanzu misali in muka ce bara mu kwatanta wannan littafin da littafin sahisunur rasin wanda ya akan tasirifi sai mu ga ai hisnur rasin ya gama shi tun hijira ta dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha shida yadda shi kansa ya faɗa a ƙarshe dubu ɗaya da ɗari biyu da goma sha shida ma'ana kenan a sannan ma ba su riga sun hijira ba don da shi usman da jama'a sun yi hijira ne dubu da ɗari biyu da goma sha takwas ama shuraihi shuraihu a dubu da ɗari biyu da goma sha takwas shi ko ya gama hisun wasin dubu da ɗari biyu da goma sha shida shi ya sa rage shekara biyu kafin hijirarsu to amma wannan baharul muhit sai hijira ta dubu da ɗari biyu da talatin da bakwai ya gama shi yasa bayan ya gama hisnu rasin da shekaru ishirin da ɗaya wanda ba wai kawai an sami shekaru ishirin da ɗaya ba a wannan shekaru da ishirin da ɗaya an yi yaƙe-yaƙe an ci an yi mai an yi an yi gumurzu iri daban-daban an yi yaƙoƙin da yake an yi nasara sosai akan kafirai an yi yaƙoƙin da kafirai suke wa musulmi illa ba kaɗan ba irin su alwasa yakin alwasa irin yakin tsuntsuwa wanda an kashe musulmi gaggan makaranta ma wajen dubu biyu aka kashe a irin wannan to shi yasa wato wannan littafin ya waƙe shi ne lokacin da yake ya kai ganiyar cikarsa akalla san da ya gama waƙe shi yana da shekaru hamsin da bakwai a duniya wanda kuma gaba daya bai kai saba'in ba sittin da wani abu ya a duniya ya yi wa fati shi yasa kenan kamar yana cikin ƙarshen littattafan da yadda za mu gani to alhamdulillahi ya fara littafin nasa da abin da ake kira bara'atul istihlal wanda ya kawo sunayen wasu littattafai na nahawu daban-daban ah, wato ah, wanda duk ya faɗe su a ciki wanda kamar wajen yin littafin ya tsaya kula da wa'annan littattafan ne ya tsaya kula da wa'annan littattafan ne shi yasa za mu bi dai da a tsari tunda an ce karatun na zuku za a yi da gaggawa ana so ya zamo duk zama a ce an samu an yi baiti kamar arba'in in an yi baiti arba'in kaga in duk shekara za a yi zama ashirin da biyar za a samu baiti dubu zuwa shekara hudu kenan da yan kai in Allah ya raya mu sai zamo an zo ƙarshen littafin in Allah ya raya mu a to shi yasa yake za a yi da sauri da sauri a, da sauri a kai amma wani babban abin nema a nan wani babban abin nema a nan shine insha Allah za a daure a kokaka a sake rubuta littafin a matarin kawai a sake rubuta shi da rubutu irin namu kuma la'alla a taifin ɗinsa ya fito da rubutu irin wanda aka saba irin na gabas a rubutu na ɗar'i don a buga saboda littafin kamar da yawa daga littattafan shehu abdullahi dan fodiyo da ɗan uwansa da ɗan ɗan uwansa suna fama da wani abu shine yawan kurakure yanzu ka bi akwai shafin da zaka samu kuskure wajen hamsin a ciki to yanzu da irin wannan za a gabatar da littafin a duniya littafi ne wanda yake ta wani wajen a iya cewa kamar cilo yake Ah, kuma wanda alfaharinmu ne alfaharin mutanen tukururu ne yadda ake kiran mu da ah, alfaharin afirka ta yamma ne to amma idan ba a sami kyakkyawan bugu ba da allah da ya za a gabatar da shi ga duniya har ta san matsayin ah, irin iliman da mutanen malaman ƙasar nan suka baya ko irin himmas a wajen ilimi shi yasa babban abin da littafin yake bukata a yanzu ba irin a ce an samu nusa kyakkyawa wadda ba kurakurai irin wannan a ciki an san cika ta Allah ce shi kadai to amma dai in aka kamanta a ce za a samu shafi ɗaya shafi biyu shafi uku ba wani kuskure ma ai alhamdulillahi an samu abin da za a yi ado da shi ko amma abu ya zamo nan kuskure nan kuskure nan kuskure to da me za a ji shi yasa alhamdulillah za mu fara karanta littafin a gurguje suna ramar mai mabihi na sa'inu muna neman taimako da Allah wala hawla wala quwwata illa billah da alil azim duk irin dabara dan adam dabara ba za ta kai masa ba sai in Allah ya taimaka masa haka duk wani karfi na dan adam karfin ba zai kai masa ba sai in Allah ya taimaka masa ubangijin da yake madaukaki mai girma قال الشيخ الفقيه العالم الزاهد أبو محمد أبلان محمد بن عثمان رحم الله الجميع ورضي عنهم آمين. آمين. شيخي بالمي gwani mai tsantsani shine abu muhammad abdullahi dan muhammad dan usman ya ce allah ya ji kan gaba ɗayansu allah ya yarda da su amin alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga allah ala tashili fathil aali allah da ya hore mana ya sauƙaƙe mana muka ci abokan gaba da yaƙi allah ya ƙarfafa musulmi sun ga sun yi nasara a kan kafirai almubuniyil labili wanda yake mai wadatarwa ga dukkan mai hankali haka ɗin ya isa ishara ga mai hankali ya san addinin nan na Allah ne kuma Allah zai taimaki duk wanda ya tsaya taimakon addini bil kasari ta fuskar karya kafirai wal hafari da kaskanta matsayinsu wajen rulhuni da jawo wulakanci gare su wal jazmi fihim da kuma yanke su ko yaushe ana ta yanke su lazimin sukuni yanke wadda take dole in an yanke su za su shuru wanda aka yanke dan Allah an sare kan dan adam an sare kan mai rai to me kuma zai ai ba shi da wani katabus ko eh shi yasa wannan yankewar ta zamo ta lizinci yin kawai din su lazimin sukuni jama'a muguniyin nabili a sa kasara a karkashin ya akwai lugha ta larabawa wanda irin wannan suna wanda yake naƙisi wato mankosi akan masa jarra da kasara zahira wa rafi ahli millatil islami da ɗaukaka ma'abuta addinin musulunci muna gode wa Allah kan yadda ya ɗaukaka ma'abuta addinin musulunci a lasiwahu bisa waninsu ahiral ayyami haƙƙi zuwa ƙarshen duniya haƙƙi zuwa ƙarshen duniya an kaga musulmi ba sa wani katabus to su ne ba su rike musuluncin ba amma su rike musuluncin dole za su yi katabus dole duniya za ta bi su bi nasbiratul mujahidina ta fuska kafa tutar masu yaƙi da taimakon Allah dole in ana so a ga taimakon addinin musulunci sai fa an tsaya an yi yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ba za ta yi kawai da mutane sun ce musulmi ba su musulmi ne su dinga ganin nasara ina asman nasu an yutura ko an yi kulu amin na hum lafiya nuna warar mishamlin da ta haɗa taron su an haɗa su waje ɗaya inda a maimakon da da suke a rarrabe da musulmin ƙasar nan suna fama da rarraba saboda suna cikin waɗansu wanda ba musulmi ba wanda sun rarraba su akwai wanda ba musulmi ba a ƙasar gobir akwai a ƙasar katsina akwai a ƙasar kano akwai a ƙasar zaria akwai a ƙasar zamfara to duk dai wanda wannan ya sa musulmin kamar ba a haɗa suke ba amma da ya zamo an yi nasara akan kafiran nan sai ya zamo kamar ƙasar gaba ɗaya ta koma ta musulmi fashadu dina wannan ne ya sa suka ɗaukaka addini in na hawa hukar sarrafin kuluba me ya kawo haka domin sun mai da zukatansu wajen Allah ba wani abu ne ya sa Allah ya taimaki masu yakin nan ba domin a abin da ya kawo haka zukatansu na tare da Allah ba ka ce za ka taimaka addinin musulunci ko za ka ilimi za ka koyar za ka faɗi gaskiya amma ba don komai ba don ka gyara matsayinka ba wannan ba a'a ya zama da abin da za ka yi Allah kake duba shi ne na hawahu ƙarsara fulƙulu ba domin sun juya zukatan su zuwa ga Allah babu abu min sirrihil ba wannan yasa suka cika aljinin aljuhunan su daga asirin Allah wato Allah ya musu baiwa wadda suka cika duk wata taska ta su da wannan baiwa mufassalal anwar fi rama'in halin kasancewa wannan asirin na ubangiji abin rarrabe haskeke-haskekensa ne a zukatansu haskeke-haskeke na wannan asiri na Allah ya ratsa ko'ina a cikin zukatansu wa'adim al-ashbahi wannan zahiri wanda ba shi da makamanci ba shi da kini ba wanda za a kwatanta shi da shi halin kasancewarsa wato ya rasa wanda za a kamanta ko za a ce kininsa ne walbasbi fil madali walbasu walbasu fil madali sa'ida wato shimfiɗa musu ɗin da aka a cikin mabayyanar haskensu wanda ita ce zukatansu wanda take masu arziki umdato shine babban madogararsu a musulmi na hakika koyaushe babban abin da yake fi dogara da shi haske na Allah da yake shiga zuciyarsa wanda wanda yake sawa da musulmi na hakika yake ta kokari zuciyar tasa ta zamo a wanke a tsarkake domin sai ta zamo a wanke ta zamo a tsarkake ta zamo a gogen sannan wannan hasken na Allah zai shiga zuciya amma idan ba haka ba da za hasken ya shiga zai zamo kamar jirgi ne na sama da ya zo yana shawaki a iyafar iyafar din ba ta tanadi kayan saukar jirgi ba yadda Allah ya za a yi sauka ba sai soya ba zai soya ya nufi wani wajen to haka ma shi haske na Allah yake da zuciya ta dan adam zuciya ta dan adam koyaushe kamar iyafar ce wajen sauka na hasken Allah amma fa sai ta shiri sai tana da kayan karɓan bakon da zai sauka shine wannan hasken amma ya zama zuciya ta lalace sai hasken ya zo ya shawake gaba a shi yasa shimfiɗa musu ɗin da aka yi a mabayyanar su ta arziki umdato shine babbar madogarar su bil minahil hamida a cikin baye-baye na Allah wanda suke abin yabo fa'arabul ba'ara sun bayyana wasu a ciki ala tasirihi a fili wani abu da cikin baya bayan da Allah ya musu sun fito fili sun faɗa wal ba'ru wani abu da cikin bayar da Allah ya musu babdin ala tarwihi abin ginawa ne bisa nuni sai dai su wani nuni zuwa gare shi ba tare da sun bayyana ba wanda yadda aka faɗa karatun da sauri za a yi shi amma dai misali kamar a irin nan ai akan sami bayi na Allah kamar yanzu misali sai da na'uma mu ɗauki sahabi wanda yake shine na biyu a sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai da na'uma kaga ina cikin baiwar da Allah ya masa cewa Allah ya kan tsinkaya da shi abu daga nesa amma in Allah ya tsinkaya da shi abu daga nesa fitowa fili yake kuru-kuru ya faɗa oh Allah ya nuna mun kaza a'a ba haka yake ba sai dai zai wani abu wanda zai nuna kamar Allah ya tsinkaya da shi din shine mabniyun ala tarwihi ginawa ne bisa nuni yanzu kamar sanda ya gano za a yi nasara akan musulmi musulmin da suke karkashin jagorancin sariya yana cikin hudu ba Allah ya nuna masa wannan ya dinga cewa ya sariya to aljabala ya sariya to aljabala sariya kai maza kai wajen dutse da rundunarka kai maza kai kaga wannan wata baba ce Allah ya masa amma bai fito fili ya faɗa ba ko amma dai ya yi nuni zuwa gare ta na tafi hanyar da suke bi min aurahin masaliki daga mafi bayyanar hanyoyi kulasatu hanya ce wadda take tsarka wa manhajun wa manhajun lissaliki tafarki ne ga duk mai son haduwa wa manhajun lissaliki faridatu hanya ce wadda take guda ɗaya ba ta da ta biyu kafiyatu litalibina mai isarwa ga masu nema bi shari'a da yadda take bayyanawa yadda take bayyana lamurra shafiya wadda take mai warkarwa bil ishi shafi da tsuntsu daga gareta ko da lasa daga gareta shi yasa nan dai ya yi nuni ne zuwa littattafai ta daga tasiru littafin tasiru na ibn malik littafin da ake cewa ai daga baya ba a da littafi na nahawu da ya kai ishi muguni kuma ishara zuwa mugunin labib na ibn hisham shi tafsir na ibn malik ne ibn malik ya wafati hijira ta 672 wanda bayan nan da shekaru 36 aka haifi shi ne mugunin labib shi ne ibn hisham domin shi an haife shi 706 am 708 708 708 aka haifi shi ibn hisham yayin shi yasa tsakanin su shekaru 30 har da shida tsakanin mutuwar wannan da haihuwar wannan wanda shi ma mugunin labib ake cewa littafi ne tun bayyanarsa da ya gagari malamai ko ya zo da abin da littattafan da suka gabata ba su zo da kamarsa ba mugunin labib kenan yadda ibn khaldun malamin tarihi malamin istima yake yabo ga shi ibn hishamin da himmarsa wajen yin littafi tunan ku da yace bil kasari ba wai ishara ne ga littafi ba ishara ne ga alama ta hafara hafara kuma ɗaya daga cikin nau'o'in li'irabi jarri shi ma dai wato wanda shine hafarar malaman basara su suke cewa jarra malaman kufa sun fi cewa hafara jazmi kuma shi ma dai li'irabi ne lazimi sukuni shi sukuni alama ce ta li'irabi raf'i li'irabi ne nasibi li'irabi ne rammi alama ce ta li'irabi izna hawa hunan kuma magana akan shi kansa nahau nahau wanda yake yana da ma'anoni da yawa ma'anoninsa sun kai wajen takwas kalman nahau sarrafu shi kuma ishara ga tasirifi mufassala ishara ga littafin mufassal na zama hashari rama'ir shi ma ishara ga wani littafin da rama'ir littafi ne shi ma ashbahu wannan zai littafi ne na shi dalaluddin suyudi basu shi ma littafi ne dai fil madali madali usaida sharhin farida ne da shi kansa mai farida shine suyudi yayi umda to shi ma umda littafi ne littafi ne na nahawu bil minahil hamida minahul hamida shi ma sharhi ne dai na farida sharhi ne da aka yi wa farida fara bulba'ar ala tasrihi tasrihi sunan littafi ne aka yi da sharhin sharhi sharhin sharhi saboda shi ibn hisham ya rubuta wa alfiya ta dan malik sharhi wanda akan kira shi wato aurahul masalik ana kiransa kuma tauri to shi wannan khalidul asari sai ya zo yi wa sharhin sharhi ya sa wa nasa a tasirihu wal wani a cikin ma'amanin ala tarwihi abin ginawa ne bisa nuni na hajjatu shi kuma na hajjatu na hajjatu sunan littafi ne na siyudi wanda yake sharhi yewa alfiya ta dan malik galibi musamman mu a nan malamanmu na haja suke cewa amma a gabas sun fi cewa bahaja albahajatul mariya bi sharhil alfiya muku nan malamanmu na hajatul mariya akwai dai dan kace nace akan ya asalin sunan yake na hajatu dai ko bahajatu min aural masalik aural masalik shine wannan littafin sharhin alfiyan na shi ibn shali kulasatun ita ce alfiyar ta dan malik manhajus salik kuwa sunan sharhin ta na ushmuni sharhin da ushmuni yayi mata faridatun irfiyar salaluddin suyudi kafiya to akwai kafiya ta ibnul hajib wanda tana ɗaya daga cikin gaggan littattafan nahau wanda ita zube ce ko da yake shi da kansa daga baya ya mai da ita waƙe shi ibnul hajib din akwai kuma kafiya wanda ita waƙe ce ta dan malik wanda take wajen baiti ɗari dubu uku bisharhiha tare da sharhinta kowanne a ciki da kafiya ta dan malik din da kafiya ta dan ibnu jamin din ibnu al-hajim din duk an musu sharhi wanda kowanne a cikin su ma shi kansa wanda yayi littafin yayi sharhi shi ibnu ibnu malik yayi wata sa kafiyar sharhi shi ma ibn al-hajib yayi wa tasa kafi ya sharhi a wasu dai malaman misali irin su shaukani yana cewa ɗalibi ba zai zamo gwani a nahau ba sai fa in ya zamo kafiyan nan ta ɗan hajib tana zuciyarsa tana tare da shi tare da sharhohinta musamman shahin rariyar isturabazi wanda yana cikin gaggan sharhohi kuma yana cikin gaggan littattafai na hau bil irshafi shafiya da tsotsowa irtishafi kuma ishara ne ga sharhi gajeren sharhi da abu hayyan ya rubuta wa tafsir ɗincin da aka fara faɗa abu hayyana a iya cewa a duniya ba a taɓa samun mai sukar ɗan malik irinsa ba amma ko ba a taɓa samun mai mai da hankali ga littattafan ɗan malik ɗin irinsa ba shi yasa kamar a tafsir ɗin nan hasharohi biye musu eh masa akwai babban shari a tazir wa takamil bi sharhi kitab tafsir to kuma daga ciki sai ya ɗebo wani abu ya kira shi irtishafur rara me ya ma'ana irtishafur rara tsotsan zuma ko lasar zuma eh lasar zuma to kuma yadda yawa sharhin yawa alfiya ma ta dan malik sharhi to dai ba wanda ya tura mutane ma akan lalle su tsaya su kula da littattafan dan malik kamar shi abu hayyana wanda abu hayyana din nan an haife shi tun ibnu malik yana da rai tun da abin da yake akwai shi ibnu malik a zancen da ya fi shura shekaru saba'in da biyu a duniya shi ko abu hayyana sai da ya wajen casa'in da bakwai ya daɗe a duniya sai shekara ta ɗari bakwai da arba'in da wani abu ya wafati wanda an haife shi tun ɗari shida da arba'in da wani abu yasa casa'in da wajen wani abu ya kusan cika ɗari shi abu hayyana shafiya shi kuma wannan kamar ishara da shafiya ta dan hajjar ita ma a tasiri to wannan dai littattafan kenan da ya kawo a wajen guda 20 wanda duk yake nuni zuwa gare su su masalatu sannan salati na ubangiji ba assalami tare da aminci ala nizami jumlatul anami ya tabbata bisa tsarin baki ɗayan halitta halitta gaba ɗaya babu ita kuma ko da ma a ce akwai ta ba su da tsari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsarin shi yasa komai a cikin halitta in ba a mai da shi ko ba a koma ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to baya kan tsari baya kan tsari duk wani abu a yi shi bisa tsarin manzon Allah shine ya hau tsari amma ya zama ya fita da tsarin manzo sallallahu alaihi wasallam to ba shi da tsari saboda manzon Allah shine tsari na baki ɗayan halitta yana su salatu ma as-salami ala nizami jumlatil anani muhammad shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni'imatuhu ni'ima ta ubangiji babba Allah sabaka ibadahu fiya wanda ya halicci halitta a ciki alaihim asbaga ya cika ta gare su ya cika ni'imar gare su sabaga nasari shine na rini asbaga shi kuma wannan shine na cikawa wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina gatallahi allati فقال الناس على في درس الله التي وفي صبغة الله ونحسن من الله صبغة كان سورة البقرة كو ذي الكلمة manzo sallallahu alaihi wasallam shi lat luga ne a cikin lati yanda za mu ji a nan gaba shi allazi a cikinsa akwai lugogi wajen shida ko wajen takwas ma za mu ji akwai lugogi haka ma lati ita ba akwai lugogi ɗaya daga cikin lugogin shi ne a ce lat ko a ce lat ana cewa lat ana cewa lati ana cewa latiyu ana cewa latiyi a kowane hali a ce latiyi kamar misali a waƙen maulan mu shewa a teku kaga an amihin lat kamu lat wallatila biye amfani da lugogin biye wasu kuruhu ala ni amihin lat kamu lat wallatila to waƙen da ya akan khilasi ko to zulkalimin waje izin jawabi ma abuci kalmomi wanda suke takaitattu amma kuma sun tara ma'anoni da yawa wasali salati da salamun kuma ya tabbata ga sahabban manzon Allah buyusi na lahawani wanda suke mamako namu gizagizai namu masu cike da ruwa ma kama bin nafsi ramirun matukar zuciya ta tsaya wato da tunani matuƙar aka samu tunani a zuciya a araba an hufamu tunanin da baki yake bayyanawa matuƙar zuciya za ta yi tunani tunanin da wani lokacin sai a samu baki ya faɗi wannan tunanin ya fito fili lisani'in ga wanda yake sauraro wa ƙarraba ya kusata shi wa asta'inuhu ina neman taimakon Allah ala nizami jam'il jawami bisa zan wake littafin da ake kira jam'ul jawami albaligi wanda yake mai matukar fasaha a sami madaukaki wanda yake ya samu daukaka ala jami'i kutubil arabiyya bisa baki ɗayan littattafai na larabci a iya cewa yadda shi mai littafin suyudi yake faɗa gaba ɗaya littattafan duk da aka yi a baya bai ga kamar nasa ba yana faɗa cewa littafin nan na ibn malik tafsir wanda da da shi ake furare to shi duk abin da ya kawo ya kawo shi a cikin biyu bisa uku na nasa littafin sannan ya ƙara wajen ɗaya bisa uku wanda yake kamar ƙari ne kuma ga shi girman nasa littafin asalin jam'ul jawami'i bai fi biyu bisa uku na shi tafsir ba sai dai wannan magana ce wadda take bukatar a tsaya a yi dirasarta a yi bincike a kai a gani to alada ne kitabul arabiya su ake da littattafan larabci wa sharhi da sharhin jam'ul jawamin al-arib lil maziya wanda ya tarar da daraja shine wanne hamil hawali kwararar gizagizai arwal muhidi wanda yake mai kosarwa mai kewayewa mai kewayewa da duk abin da ake bukata a cikin nahau kilahuma dukkanin littattafan guda biyu da jam'ul jawami da ham'ul hawani lil alimi suyudi na malamin da ake masa lakabi da suyudi sai bi shi abdurrahman suyudi wanda yake an haife shi hijira ta ɗari takwas da arba'in da tara ya wafati hijira ta ɗari tara da goma sha ɗaya a shi shu abdullahi dan fodo ya waƙe da yawa daga littattafan shehu su jalaluddin suyudi ya waƙe da yawa daga littattafan jalaluddin suyudi wanda wannan jam'ul jawami da hamul hawani ya da cikin littattafan jalaluddin suyudi da ya ɗauka ya waƙe su ma gaba ɗaya wa rubama an kusu amma shu abdullahi ya ce akwai gurare da yawa da na rage wata magana da shi suyudi ya kawo sai in ka me ma dalilin kawo ta sai in ga bara in shafi aw azidu da yawa nakan yi ƙari wata magana da shi suyudi bai kawo ba sai in ga to me zai hana a kawo ta ai ta dace a kawo li illati dan wani dalili wa naili wa naili ma yufidu da kuma samun abin da zai fa'idantar da samun fa'ida wannan nakan yi ragin nakan yi ƙarin dan neman jawo fa'ida ga masu karantawa wa rubbama qaddamtu aw akhartu guri da yawa nakan gabatar da abin da shi Jalaluddin Suyuti sai a can gaba ya faɗa sai in gan ɗauko shi in dawo da shi baya da yawa a wasu guraren nakan jinkirta abin da shi Jalaluddin Suyuti ya faɗa sai in ga abin da ya faɗa a farko bara in kai shi can ƙarshe lim kutarin don wani abin da ya kunta haka da'in ila mahatarku wanda zai ya jani zuwa abin da na zaɓa wanda shi ma dai wannan magana ce wadda take bukatar a tsaya a yi bincike a kai a tabbatar da ita ya take akwai kai ko ma'auni na ilimi alhamdulahi dan uwanmu babba a farfesa sanani so shi da aikin da ya ma na doktora ɗinsa akan wannan littafin ne ko to amma abin da yake akwai shine kamar irin wannan bai tsaya fitarwa ba saboda wani abu ma da ya fi damunsa da shi da mashrifin nasa a littafin sai ya zamo kamar ilimin da aka kawo a ciki ya sha kansu ya zama ba abin da suke sayo jinjina kawai suke ga ilimin shi ko ilimi a koyaushe in kace tsayawa za ka kai masa jinjina to ba za ka iya gane ya yake ba ai ka ajiye shi ka baza shi a fefe ka ga ya yake shi ne babban abin nema da a ilimi ko laqibu wannan littafin ka iya kiransa izawa ruwa suyudi dan ya kunshi wannan littafin na suyudi wanda yake mai kosarwa wa gairihi da ma wani abu na kawo ma daga wasu littattafan gaskiya a ciki akwai abin da ba daga jam'ul jawami'i bane yanzu farko ba abin da zai kawo nan gaba yadda zamu je ba daga jam'ul jawami'i na suyudi ya kawo ba ya kawo ne daga al-ashbah wannan za'ir na suyudi bi bahril muhidi to ka iya kiransa da kogi na nahawu wanda yake mai kewayewa ocean ne a ilimin nahawu shi shi yasa duk yanda ka je zaka samu was'alun naf'a ala dawami ina roƙon Allah ya amfanar bihi da wannan littafin ala dawami a koyaushe ma'a taqribi lil afhami haka nake roƙon Allah ya kusanta abin da yake ciki ga fahimtar masu karantawa A babban manufa daga yin littafi damin ai a ƙara matso da ilimi ga su ɗalibai wanda za su karanta ko mun hasiran ya ce littafin nan nawa zai zo yakantacce ala muqaddima bisa muqaddama a zan yi muqaddama wadda za ta kunshi shi kansa bayani akan lahmun da alamomin lirabi da sauransu a kan wani kalmomin da ake wa lirabi da wanda ba a wa lirabi wasa ba'atin sannan kuma zan kawo bukai min littafin kutubi da littattafai wa hatima sannan zan kawo hatima a cikin haɗu shi yasa a nan ma ya bi tsarin jalaluddin suyuti ne a jam'ul jawami kamar yadda wannan tsarin shi kansa Jalaluddin Suyuti ya bi a faridarsa tsarin da Jalaluddin Suyuti ya bi a farida wajen tsara littafin to haka ya bi ma a shi jam'ul jawami kuma a nan shi ma shi Abdullahi dan Fodio haka ya bi illa dai iyaka inda ya faɗa a ko sababan da yakan gabatar ko jinkirta to wannan kenan sai kuma Hatima wanda yake ita ya kawo ta ne akan rubutu ilimin rubutu to alkalamu fil muqaddama bayani akan muqaddama bayani akan gabatar wadda za a yi wa wannan ilimi ko wannan littafi min tufamin sautu duk abinda baki ya faɗa duk abinda ya fito daga baki za a kiran sa murya za harfin fukin in ya zamo ba harafi wa ma hawahu abin da ya kunshi harafi kuwa lafzuhu shi ake kira lafazi illa mifid idan bai bada ma'ana ba aula in ko ya bada ma'ana fa qawlun sai a ce qawli kilmatun ana cewa kalma fi munfarid idan guda ɗaya ne fi ruslatayni jumlatu ana kiransa jumla kuma in ya kai biyu laula mifid ko da bai bada cikakkiyar ma'ana ba wa ma afada in ya zama ya bada cikakkiyar ma'ana fal kalam ana cewa kiransa kalam wal kalim fi dhi thalathiha a kalim yana cikin mai kalma mai kalma uku da abin da ya kunshi kalma uku to a iya kiransa kalim wa faidun markuzi ba dole sai ya bada fa'ida ba wannan magana da shi shabla ya kawo a nan ya ciro ta ne ba daga jam'ul jawami ba ko hamul hawami a'a daga ashbahu wannan za'i ne na jalaluddin sudi amma kuma maganar tana da gyare-gyare daban-daban saboda misali shi sauti abinda ake kira sauti duk abinda ya fito daga baki duk abinda yake murya sauti ne za a kiransa sauti illa iyaka sautin nan iri biyu ne akwai muryar da yake da haruffa da haruffa kamar misali wani ce ab ko kul kaga wannan ai da harufa amma akwai wanda yake ba harufa ba oh oh ya irin wannan nishi da sauransu kaga wannan ai ba harafi to to idan ya zamo sautin da murya am sautin murya ta zamo da harafi to ya zamo lafazi amma idan ba harafi to ta zamo sauti kai to amma shi yanda ya kawo yanda shi kansa Jalaluddin Suyuti ya kawo sai ya zamo yanda zai iya rikitarwa ne saboda yanda yake nunawa kamar abin da yake sauti daban lafazi daban alhali abin da yake akwai shine lafazi bangare ne na sauti saboda duk abin da baki zai faɗa sauti ne amma in ya zamo da haruffa ne to sannan ya zamo lafazi idan ko ba haruffa to wannan sauti ne kaɗai shi yasa shi lafazi kamar bangare ne na sauti ba wai akwai takabuli ne tsakaninsu ba kuma cewa ƙauli daban yadda ya kawo kare sai ke nuna kamar ƙauli daban da lafazi alhali ba haka abin yake ba a shi kuma lafazi ya ɗau umumi shi lafazi a ƙauli wani ɓangare ne nasu ƙauli ɓangare ne na lafazi amma ba wai muƙabilinsa ba ne yawwa a shi yasa nan da ya ce lafzuhu lau lamifid ya fi kamata ya ce ba in lamifid ba yawwa lau lamifid ya fi kamata ya ce eh aula idan ya bada fa'ida fa qawlu to ya zama qawli kuma lafazi ne qawli ne shi yasa shi qawli kamar bangare ne na lafazi duk lafazi abin da yake harufa ne a iya kiranta sadafazi ko da bai ba da ma'ana ba amma ba a cewa ƙauli sai inda yake ya ba da ma'ana eh, sai ya ba da ma'ana shi yasa a nan abin da yake ba'ari ne amma sai ke nuna kamar muƙabili ne eh, duk wa'annan kamar subset ne shi eh, lafazi kamar subset ne na sauti shi kuma ƙauli kamar subset ne na lafazi shi yasa tsakaninsu ba muƙabala ba ne yan ba kishiyanta ba ne cewa wannan ya ɗau umumi wannan ya ɗau hususi ne ya ɗau ɓangare ne wato wannan da ya ce kalma in guda ɗaya ne haka ne idan mai biyu ne to ana cewa jumla shi ma nan da gyara dan yanzu misali in ka ce in ka ce arrajulul qa'im arrajulul qa'im ai guda biyu ne amma wannan jumla ce ai ba jumla ba ce za a ce murakkabi ne tarkibi wasfi ko tarkibi na afi ko shi yasa inda ake cewa jumla sai inda yake an samu isnadi ehen to za a ce wannan jumla ce laula mai firko da bai ba da cikakkiyar ma'ana ba misali kamar in kama zaidu in zaidu ya tashi kaga an sami isnadi saboda an faɗi wanda zai tashi an faɗi tashi an sami isnadi to amma bai ba da cikakkiyar ma'ana ba to kaba wannan za a ce jumla ce shar'iyya wa ma a fara fal kalam amma in ya bada ma'ana cikakkiya to ya zama kalam wannan haka ne ko da yake akwai dan sabani tsakanin malamai cikin cewa duk kalamu jumla ce ko ko dukkan jumla kalamu ce to akwai dai zancen da ya fi shura wanda shi kansa ibnu hishamin a kansa yake shine cewa kullu kalamin jumlatun wala aksafa laysa kullu jumlatin kala cewa dukkan wani kalam to dole jumla ce ba kalam wanda ba jumla ba amma ba dukkan jumla ce take kalamu ba akan samu jumla wadda ba kalamu ba kamar in kama zaidu din in kama zaidu jumla ce ko allazina an'amta alaihim a fatiha fatiha siratal lazina an'amta alaihim an'amta alaihim jumla ce jimla mai ce ce jimla silan mausuli ce amma ba kalamu ba ce saboda ita kaɗai ba ta ba da ma'ana wadda cika cikakkiya ba wadda take cikakkiya ba shi yasa wannan wato abin da ya kawo wani anan yana buƙatar sake talhisinsa ko gyarawa saboda abin da yake ba'ari sai dinga nuna shi kamar muƙabili ne zai nuna kamar muƙabili ne to wannan wannan daman shi dai mai ajabul jawari ko hamul hawari su yi bai kawo shi ba amma ya kawo ne daga an kawo shi dai daga ashbahu wannan zaki to al kalimat sai bayani akan kalma kilmatuna mufradu qawli mustaqal abinda ake kira kalma a wajen malaman nahwu abinda ake kira kalma a wajen malaman nahwu shine duk wata magana mai ma'ana wato amma wadda bata zamo cikakkiya ba da yake ita kadai ta ɗauki wannan ma'anar sai dai ma'anar ba cikakkiya ba shine ma'anar istiqlal wa ma'ahu manwiyun alal qawlil ajal amma fa anan ba a cewa kalma sai in ya zamo shi wanda ya faɗa ɗin ya yi niyya faɗa shi yasa a musu zancen da ya fi girma wato wanda aka yi niyya to shi ma dai a iya ɗaukarsa kamar kalma wanda aka yi niyya wanda bai fito ba amma akwai shi to shi ma a iya ɗaukarsa kalma shi yasa a nan in an ce wanda aka yi niyya amma bai fito ba daidai wanda da mun fito wasu ba za ta taɓa yiwuwa ba ne ko wanda akwai yiwuwar ya fito to in an ce shi ma kalma ne fatiha ta kai kalma nawa fatiha ta kai kalmomi nawa kaga an ce dai manuyun ba a cikin kalimatu alhamdu kalma ce guda ɗaya ba lalle sai mun sa al a matsayin kalma mai zaman kanta ba lillahi kalmomi ne guda biyu sama daga li ga lahi rabbi kalma ce alamina kalma ce arrahmani kalma ce arrahim kalma ce maliki kalma ce yomi kalma ce dini kalma ce ihidina ihidi kalma ce na kalma ce sirada kalma ce mustaqim ko ina ketare ko iyaka kalma ce iyaka kalma ce na abudu kalma ce wa kalma ce iyaka kalma ce nasta'in kalma ce ihidi kalma ce na kalma ce sirada kalma ce almustaqima kalma ce sirada kalma ce allazina kalma ce an'am kalma ce ta kalma ce alai kalma ce him kalma ce wairi kalma ce almagaruri kalma ce alai kalma ce him kalma ce wa kalma ce la kalma ce ralin kalma ce amma wannan duk ba manwiyatu to manwiyatin sun kai guda nawa wanda a nan sai dai a kaddara su ba fitowa suka yi ba wanda a cikinsu akwai wanda daman dole sai dai a kaddara su bayan da za a yi su fito dangane da tsarin zance na larabci akwai kuma wanda ta yi su fito din amma dai ba a faɗe su ba fatiha za ta kai kamar nawa kad dai a ce a fatiha a faɗi ko a ce an fara faɗuwa a surar da kowa ke karanta ta a kowace raka'a ta sallah ko ina ne na farko yake akwai manwiyi a fatiha a alhamdu ne mene ne manwiyi a nan to ai ba alhamdu din yake ba ai alillahi din yake ko shi yasa ai a lillahi din ne yake tare da manwiyi shine mustaqirrun ko istaqarra ko ka'inun ko kana lillahi ko sai wanne to na biyu wanne ne na biyu manwi a cikin fatiha wanda wannan akwai wani malami maliki da ba daɗe cancan da yin sa ba da nace ba daɗe cancan da yin sa ba bai fi ina nufin bai fi shekara kamar ɗari biyu ko bai ba kai ɗari biyu ba da mutuwa yawa ba irin wanda sun shekara ɗari bakwai ɗari takwas irin su irin malik ɗin ko wanda su sun daɗe a ƙasa to ba musamman ya littafi akan bismillah nusatu tullabi ko wanda a ciki yake bayani akwai sabani tsakanin malamai irin wayannan kalmomin wanda sai dai a kaddara akwai su to su ma a iya cewa suna cikin zancen Allah duk da cewa da in an zo karanta zancen Allah ba jin su ake an faɗa ba ko ko ba za a ce suna cikin zancen Allah ba ko akwai nusatu tullabi wanda dace man samu ma ai haka yi photocopy ɗinsa ko yawa gani ka iya fito da shi saboda masu neman su ƙara ganin maganar da ya faɗa a wajen da sabanin malamai akan nan sai su gani ko yanzu ne bayan lillahi wanda yake akwai manwiyi a nan to ina na biyun yake sai a bayar a kawo zaman da za a yi na gaba ko amma bisa sharaɗin duk wanda bai kawo hamsin cikin ɗari ba to ba za a zauna da shi ba ko yawwa duk wanda bai kawo hamsin cikin ɗari ba ba ce sai an kawo ɗari bisa ɗari ba amma dai sai an gune masu education ba samu no ku sa fasin ma to kamar mara ina misali manwiya kamar da niri fi na hawi kum a cikin kamar kum wanda yake wannan yanda nan gaba za mu ji lazimin istitari ne ko akwai lamiri wanda za a kaddara shi da anta labarin hufin lafzi ba abin da aka kaddara a zuciya ba ɗinsin lafzi ga rubuta domin bai zo a cikin lafazin ba ma'ana abin da ake nufi anan duk wata magana da wajen a fahimci wajen sai an kaddara amma kuma wannan maganar ko wannan kalmar ba ta da mashiga dangane da li'irabin wajen da abin da ya kama da wannan to wannan ba a sa shi dama a ciki yanzu misali kama a a ihidina kaga za a kaddara akwai lamiri kama an ko to wannan aka ce shi ba yana cikin kalmomi amma yanzu misali kamar minasarin rasuli fara rasu wa ku zalika sawwalat ko kaga an ce minasari hafiri farasin rasuli amma yanzu wannan da hafiri da farasi din ai duk nahawu wajen yin nahawu wajen ma ba bukata amma yanzu ihidi nahawu yana bukatar wannan antan da aka ce mustafiri ne tunda za a ce ihdi fi'ili ne ina fa'ilin fi'ili ne mabniyun lil fa'il shi yasa wa aina fa'iluhu za a bukaci a ce ina fa'ilin sa amma kamar wancan kawai za a ce min asari asari murafin ilai murafin ne rasuli murafin ilai shikenan an gama an gama biyan bukatar nahawu a wajen shine abin da nan ake nufi a faɗa cewa duk wani lafazi da za a ce ana bukatarsa kafin a ce an biya bukatun nahau a wajen to wasu malaman suka ce ana lissafa shi a cikin kalmomi amma duk lafazin da ba a bukatarsa kafin a ce an biya bukatun nahau to ba sai an kaddara shi ba za a lissafa da shi ba shine ifkin lafzi gairu muhtawi domin bai kunsu ba a cikin lafazin wa rudda shaudu kauni ha harfai ne akwai da suka ce kalma sai ta kai harafi biyu sharaɗin lafazi ya zamo kalma to sai ya kai harafi biyu to amma wannan magana an yi raddin ta billami da kamar lami na lillahi li din nan an gaba kan cewa kalma ce wal ba'i ko ba ta bismillah bi bi din nan kalma ce ga su da- wannan dai harufa ɗaya ne wani hauzai ne da makamancin wannan kamar irin su ka kafa tashbih ya harufu na haul haɗi da aka ce sai abin da aka faɗa abin da aka rubuta ko abin da ya kama da rubutawa to wannan ya fita baya cikin a, kalma wajen malaman nahau tunda su suna duban abin da za a faɗa ne rubutun nan in za a faɗa sanda aka zo faɗar to ya zama kalma zai iya ɗaukar zamowa kalma amma in ba a zo faɗa ba to ba za a ce kalma ba ce saboda sannan su ba da nahawun ba su da ta cewa aka eh suna magana ne wajen in za ka faɗi magana ka faɗa daidai shi yasa ko in ba ka zo faɗar ba ba ruwansu a kal murakkabi kamar wanda yake murakkabi shi ma ya fita ya fita misali da aka ce ƙaunin mufradu mufradu ƙaulin to murakkabi ya fita daga kalma zaidun ƙa'im ba kalma ba kalma ba ne kalmomi biyu ne Ah, azzai- zaidun al shi ma ba kalma ba ce kalmomi biyu ce shi yasa murakkabi ba kalma ba ce sai dai ya zamo kalma biyu ko fiye da biyu Ah, wa harfu atin hakanan harafi na da yake nuna murari'anci ya fita yanzu misali kamar nunin na abudu ko nunin nasta'inu wanda yake nuna cewa ha- a fi'ilin murari'i ne to yanzu wannan ba a cewa bara a lissafa shi a matsayin kalma na abudu kalma ɗaya ce ba wai za a ce za a ɗau na ɗin ita kanta kalma ba ɗau ibudu a ce kalma ce ya zama kalma biyu a'a na abudu gaba ɗaya kalma ɗaya ce ma ya in nasabi haka nan ya ce nisba yanzu an ce shafi'i nisba ga imamin shafi'i to kalma ɗaya ce ba a ce ai wannan yadda aka ƙara wani lafazi ne ya zama kalma biyu ba Eh, ya zama kalma biyu ba wata unsa ta ta mu- a, ta wadda take nuna alamar mace kamar kamat ko kwalat qalat duk wannan ba a ce kalma biyu ba ce kalma ɗaya ce qala kilmatani ma'a ma bihi ar-rariyu rariyu istirabazi malamin da aka faɗa mai sharhin nan na kafiya wanda aka faɗa cewa sharhin da yawa kafiya yana daga gaggan littattafai na nahawu wanda wasu malaman suke cewa yau ɗalibi in ba wannan sharhin ya zamo yana tare da shi ya fahimce shi kyakkyawa fahimta ba ai bai san nahawu ba yayin da sauransa kwarai a nahawu to shi rariyu istirabazi ya ce irin wannan za a ɗauka a matsayin kalma biyu kamar ƙamat ya ce kama ɗin iyaka nan kalma ce tar kuma wata kalma za bayani ya yi dogon bayani a kan wannan shi rariyul istirabazi wannan maganar da ya faɗa ya yi dogon bayani don ya kare ta dama kuma al'adarsa kenan so da yawa yana da tasa fahimtar da takan bambanta da fahimtar da yawa daga malamai amma duk inda ya kawo fahimta tasa wadda ta bambanta da su sauran to sai ya tsaya ya yi dogon bayani ya kare kansa a wajen kawo wannan ah, fahimta to lokacin kalami fil lugati ana sakinta a lugga akan kalamu tudlaku ana sakin kalimatu fil lugati a lugga fil kalami ana nufin kalamu kamar na qur'ani kalla innaha kalimatun huwa qailuha ko na hadisin manzo asdaqu kalimatin qala ha sha'iru kalimatul bayt la fi illahi lin rahatiyat ba a tsarin malaman nahwu ba shi yasa anan malamai suke cewa jamaluddin ibnu malik bai alfiya allah ya yarda da shi ah, ya ka ya gwama ilimai biyu wanda bai dace ba a alfiyarsa inda yake faɗa cewa ita ah, kilmatu akan sake ta ana nufin kalamu wa kilmatu biha kalamun qad yu'am cewa a malaman nahau a ilimin nahu gaba ɗaya ba a san a saki kalimatu ana nufin kalamu ba a lugga ne aka san a saki kalimatu ana nufin kalamu shi kuma alfiyar da ya ba a kan lugga ba ne a kan nahau ne shi yasa me ya kai shi ƙetarewa na ɗauko istilahi na wani ilimin ya kawo a nasa ilimin ai kawai ya tsaya akan nasa ilimin gaba ɗaya dai kalimatu kalimatu ce a nahau kalamu kalamu ne a nahau ba a kiran kalamu kalimatu in dai a nahau ne amma a lugga wannan a iya yi a iya yi to fa'in alama anan bi hadallat idan ta shirin sa ba'ana ولا تقارن الزمان ولم ولم نعم ولم ني ولم تقارن الزمان تقارن نو على da kisra ne ولم تقارن الزمان ko ba ta haɗu da zamani ba fasbu ta zama suna ka kalam kamar kalamu alkalami ko yaushe kalamu kalamu ne jiya kalamu kalamu ne yau kalamu kalamu ne gobe kalamu kalamu ne ba wani zamani a ciki aula idan ko ya zama tashi na bisa ma'ana amma kuma ta hada da zamani fa fi'ilo to sai a ce fi'ili kamar kama kaga ya nuna ya tsaya kuma tsayawar ada ya tsaya ya riga ya tsaya ko ya kumu yana tsayawa ko yana tsayuwa a yanzu ko zai tsaya nan gaba to irin wannan shi ake kira fi'ili wallati bi raimi hali zaini wadda ko sai an hada ta da suna ko fi'ili take nuna ma'anarta aw li jumlatin ko kuma sai an hada ta da jumla harfin to wannan ita ake kira harafi akwai harfa da su da fi da suna ake hada su ko akwai harufa da su da fi da fi'ili ake hada su akwai harafin ma da shi ba a hada shi da suna ko ga fi'ili sai dai a hada shi ga jumla wanda a cikin wannan akwai wanda shi koyaushe sai dai a hada shi da jumla fi'iliya ko akwai wanda shi sai dai a haɗa shi da jumla ismiya zuwa zai kawo misalan wannan waha waha shi harafi ya yi rauni wannan waha ɗin idan da za a bi tsarin rubutu in ba don rubutun wake ba ne alifin na ƙarshe ya ara za a rubuta saboda ayyahi ma ake cewa a murari waha yahi amma abin da yasa na aka rubuta alifi saboda duba wace alifin na bi rammiha aw la fafilun wallati bi rammiha li zaini aw li jumlatin harfun wa ha yuhzafu akan shafe akan shafe shi akan shafe shi an qad bayan qad akan shafe fi'ili bayan qad lil ilmi bi dan an san shi misali kamar na baitin na buga da yake cewa a zifattara hudu gaira anna rikabana an gaira anna rikabana lamma ta zulbi rihalina waka an kadi yana nufin waka an kad zalat aka shafe zalat din saboda an san an san an san abinda ake nufi la haka nan la kamar wani ya tambaye ka a tusafirun za ka yi tafiya ƙwaya cewa la la me kake nufi a nan la usafir ba zan tafiya ba amma aka shafe usafir din saboda an san shi na'am haka na akan shafe bayan na'am kamar dai a tambayar da aka yi ma a tusafiru ka iya ba da amsa da min na'am nan da kace na'am ne kake nufi kana nufin na'am usafiru kwarai zan yi tafiya me yasa ake shafewa lil ilmi bi dan an san shi lil ilmi bi dan an san shi wannan ke sa a gane walaisa minhu zu zu wadda take mai ma'anar sahibu ba harafi ba ce suna ce wa fauku haka nan fauku ita ba suna ce linnabi wajen wanda suke faɗakakku ana a gane a wajen ba da ta'arifin harafi an ce abinda sai an haɗa da wani ma'anarsa za ta fito ko to amma in aka nutsu wani wakacin sai a bazo to a shi din ma kamar sai an hada da wani tunda in ka ce me me to me ne amma in ka ce me kudi ko me ilimi ko me mulki ko me sarauta ko me izza ko me sannan ne ma'ana ta fito a shi kenan zu ma sai a ce ya shiga cikin harafi aka ce a'a shi bai shiga cikin harafi ba saboda shi yadda yake nuna me din ma'anar ta tsaya da kanta shi yasa ya fita daga ta'arifin harafi tunda shi ta'arifin harafi ma'anarsa gaba ɗaya ba ta tsaya da kanta ba shi ko wannan ta tsaya da kanta amma dai abin da aka dangana ne gare ta ba a sani ba haka nan fauko akan kaga shi ba ya cewa akan yayi kama da harafi tunda sai an faɗa akan menene tukun za a gane akan gida akan dutse akan raƙumi ko akan dakali sannan amma dai aka ce fauko din nan ita kanta suna ce saboda tana da ma'ana mustaqilla tana da ma'ana mustaqilla wanda ta nan ta bambanta da harafi qaulubun ni irin gyaran da nake faɗa kaga nan shafin kaɗai an sami gyara da dama ko kilmatuna mufradu kaga bai ɗaurin akan far ba qaulin bai ɗaurin akan ba nistaqal wa ma'ahu manawi wa ma'a wa ma'ahu wa ma'ahu can na sama wa ma ba wa ma'ahu ba wa ma'ahu man wiyun alal qaulil ajr to qaulun nahas wani malami daga malaman nahaw bahauddin ibn nahas wanda wajen hijira ta 650 da wani abu ya wafata shi ibn nahas yana mu'asiri ne na ibn malik mai alfiya to ba shi kaɗai ba ne mai suna ibn nahas akwai wasu da suka gabace shi akwai wani ibn nahas din wanda shi wajen 320 ko da 30 ya wafata wanda shi ya yi irabul qur'ani ya wasu littattafai to fadin ibnu nahasib lahu ma'anan bihi cewa shi harafi yana da ma'ana tasa har kulli ijma'ihim ketawa ne ga abin da malamai suka gamu a kansa kafin shi duk malaman nahawun suna cewa harafi ba shi da ma'ana fanta bihi ka gane shi yasa magana ta ibnu nahasin ba ta da madogara kenan ba su da madogara kenan wannan fa a gane da a wajen su malaman nahau malaman nahau wanda wa'ansu suke musu rade da cewa to ai a littattafansu sukan yi magana su ce alkalamu ala ma'anin hurufi to ya aka yi ba su ce harafin bai da ma'ana shi a kansa da kaka haka kuma to nuridu bin zamani zata ayyuni muna nufin wanda yake ma'abucin ayyana da muka ce zamani kalmar da take nuna ma'ana tare da zamani za a ce fi'ili to me ake nufi da zamanin zamani wanda yake muayyani min malin kamar wanda ya wuce a halin ko na yanzu wa atin ko nan gaba fa atani ka kula da gane wannan ka kula da gane wannan wanda aka ce irin wannan ma ai ga aya ta qur'ani ta nuna da ko ba baina aidina wa ma halfana wa ma baina zalik وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولكنني عن علمي ما في قدم أني تو بأصل ورئب ya zama kuwa da isna da asalin yadda aka ajiye shi da asalin yadda aka ajiye shi ina misali kamar sim sim suna wato yana zuwa ya shiryar da asalin ajiyarsa wato idan ya zamo ya haɗu da zamani a asalin ajiyarsa ba a sauyawarsa ba to wannan za a ce suna ne ina misali asabuhu kama asabuhu shan asubahi abinda ake kira shan asubahi shi yasa asabuhu suna ne saboda tun asalin ajiyarsa daman yana nufin sha idai wakacin asuba ma'akan raribi tare da sunan fa'ili kama an raribu shi ba asalin ajiyarsa ne shi yasa ba fi'ili bane suna ne wal marubi ko sunan maf'uli kamar marubi lizati taqa wannan duk wannan ana kiran jukkuna ne sabuhu ainihin abin da ake sha wakacin asuba rarib wanda ya duka marub wanda aka doka a shi yasa nan waɗannan ba fi'ilai bane a'a sunaye ne sunaye ne akwai wasu gagga daga malamai da aka yi daga baya akwai wanda ba a daɗe da yin su ba ma da suka ce gaskiyar lamari shine kamar irin alraribu almarub sunan sifa dole a fidda shi daga ainihin suna a bashi ma'ana tasa akwai wani malami musamman akan haka ya littafi yana da nasa sunan ba fili ba ne ba suna ba ne amma yana da nasa sunan asa asa af'alu za a kiranta fi'ili ce saboda me saboda isfil asli lil zamani dan tana nuna zamani a asalin asa ya kamata ko ya kusata asal karbul ladhi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun qarib wa ni'ima haka nan ni'ima fi af'al duk wannan fi'ili ne bi isa haka nan bi isa su ma dai fi'ili ne izin azalil bayan lil zamani domin a asalin su an ajiye su ne dan zamani lil bayani saboda bayanin da aka yi a baya ba wani abu ne ya ana daga a wato ba an sa su bane dan su nuna abu a'a an sa su ne dan su nuna abu tare da zamani shi yasa ko wannan yasa suka zamo fi'ilai ba sunaye ba to alhamdulillah ko mu kwana anan ba a kai arba'in din ba amma an kai talatin da takwas ko bi kawai muka rage kaga abinda muka rage bai kai na Allah kashi nawa ba a cikin arba'in biyu nawa ce bai kai bai kashi biyu cikin biyar cikin ɗari ba ko to alhamdulillah Allah ya taimaka mana Allah ya mana jagora in Allah da dai zaman haka za a ringa yin sa bayan an yi sallar isha ba a wancan da can akwai a wato makasura da aka sa ake yi da ita wadda ita ta lugga ce amma a wannan nake ganin za mu ajiye ta a karatun namu ya dan ƙara gaba kaɗan sai a san inda za a sa ta da Allah abinda za a sa wanda ko a ringa yin sa bayan an gama zifa kafin in sha ko da minti goma sha biyar ne wala Allah shi ne me nazu kadarin nada waƙe kadarin nada wanda dama shi na ba na farawa ba ne amma dai ba na ƙarshe ba ne ko ko ba na tsakiya ba ne na sama-sama ne haka ko da can kama a asar a idadi ya taso idadi ya taso wato kamar middle a shekaru uku ne to shekara ta farko azhariya suke shekara ta biyu su kadarun nada shekara ta uku shi zuwa sannan kuma in sun je senior secondary shi ne suke sharhin ibn akil na alfiya ko aka tsarin amsa da ke shi yasa shi dai kadarun na da an waƙe shi malaman da suka waƙe shi suna da yawa a kusa ba daɗewa akwai wani malami mutumin burtaniya da ya waƙe shi kuma kamar shekaru ɗari kusan da hamsin ko bai ƙarasa ma haka ba akwai wani malami mutumin najeriya mutumin na faɗa da wato na faɗa da ya waƙe shi wanda shi wannan malami ne babba ya yawo kuma tijjani ne tijjani ne shi yasa fito da littafin nasa ma kamar ƙara fitowa da gudunmowa da 'yan tijjaniya suka yi a ilimin nahau ne yamma shi yasa da allah ko a fito da bayanin zama sai a ɗarin muwazana kaɗan amma da ya zamo shi na na mutumin na faɗa ɗin na malamin nan na faɗa za a bi insha Allah ta'ala Allah mana jagora Allah ya mana taimako a dukkan lamura Allah ya saka mu gaba ta da alheri Allah ya ba mu fahimta alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala fatiha da salatu fatiha bismillah